الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوامنا وأن سبحانه وتعالى وديا ديها أمو أولنا مسلاتين البركة مسلاتين فضيل هداك وانده شيء أنقوا تمير أنقوا أولنا بعيد نا دمقرم الله سيع البركة للخير wannan haɗuwa samu wannan kenan shi ne ci gaba da darasi na littafi na usulun salasa wanda mun ga a daraskan da suka huce mun ga muqaddima da malamin na wannan littafin guda uku muqaddima ta fari da ta biyu da ta uku kuma hannun ɗan fara bayani akan abin da ya shafi shi wannan usul salata inna wanda mun kare karatu a daidai inda wani yake cewa fa idza qila laka mal usul salata allati yajibu ala al-insan ma'rifatuha wa kull ma'rifatu al-'abd rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam واضح كده daga nan ne za mu tashi insha Allah a karatun da ya riga ya gabace insha Allah na'am na'am kenan mala yake cewa fa idza qila laka idan aka ce maka ya kai bawa man usul salata allati yajibu ala al-insan ma'rifatuha wasu tushi shika ne guda uku wanda tilas ne a kan mutum ya san su allati yajibu ala al-insan ma'rifatuha wa inda tilas ne a kan mutum ya san su wannan usul talata din su ne dai tambayoyi na kabari guda uku wanda kaga jarabawa ta kabari tambaya ta kabari an riga an baka amsa kenan ne rage ka san amsosin ka yi aiki da su ka yi kudiri da su ka samu galaba da rinjaye na balas in an tambaye ka shi yasa a ƙarshen darasin da ya riga ya gabata muka ce amfanin wannan tambayoyin guda uku a duniya kayan ka mutum amma ba shi amfanin ka bayan ka mutu kamar yadda za mu ga da dama ɗan gargajiya ɗan bida idan mutum ya mutu liman zai zo ko wani malami ya zo ya zauna ɗaya a gaban kabarin shi yana tafiya ta mishi ya amatalla ko ya abdalla in namiji ne in mace ne ya amatalla idza sa'alaka al-malakani an rabbika fa qul rabbi Allah wa idza sa'alaka an dinika fa qul dini al-islam wa idza sa'alaka an nabiyika fa qul nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan baya amana mawuci wanda ya riga ya mutu hadisi ya tabbata magana ke cewa man ma ta fatakka masa ya mutu wanda ya riga ya mutu kiyama shi ta riga ta tsaya duk wani aiki duk wani abu da aka sanar da shi baya umma da shi sai abubuwan da ya tabbata a nan yana umma da shi kaga wannan kuma baya da cikin abin da ke umma da shi ya sani a nan doron duniya ya yi kudiri na kudiri ya yi aiki da na aiki wannan shi ne ke umma da shi shi yasa su ne yasa suka ƙirƙiro wannan hanyar neman kuɗi ce saboda in sun yi biyan ke shi yasa ba sa so su koya wa mutane mutane su gane cewa amfani shi a yanzu ba bayan mutuwa da makamantan hanci na wannan shi ne dole a tashi a koyar a sana Allah ya maka to shi ne wani har da ma ya tsora wanda zai samu wanda zai yi shayi bayani a kan wannan lokuta idan dai ƙara maimaita ta a wannan lokacin na da amfani sai ma ya ce fakon in an tambaye ka wasu shishika ne guda uku wanda wajibi ne akan kowane musulmi ya san su kenan yana daga cikin al'ilmu tsaruri ilimi na tilas wanda mu kowa ya sani da wanda Allah ta ce talibul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne farilla ne akan kowane musulmi to daga cikin ilimin da yake farilla wajibi ka san wannan toshe shi kan guda uku zama ma da ce fa kun ne ka ce ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangiji shi wane ne na fariki ka san Allah ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san ubangijin shi Allah maɗaukakin sarki wane ne ya siffofin shi suke ya haƙƙin shi yake me ya kamata ya yi yaya zai bauta mashi kuma wajina kuma zo ya san addinin shi addinin Allah wanda ya lazumta dole a bauta mashi wa raditu lakum al-islam dina Allah ya yarda ma al'umma shi da addinin musulunci bayan addinin musulunci bai yarda da kowane addini ba wa man yabtadi ghayra islam dinan fa lan yuqbal minhu fil akhirati illa khasir duk wanda ya bi tafarkin da ba na musulunci ba ba a amsa mishi inna ad-dina inda Allah al-islam kidan duka ka san wannan ka san addinin musulunci matakan addinin musulunci da ayyukan da ke fara cikin addinin musulunci wannan shine ake bukata kaga yau wallahi da akwai mutumin da za ka tambaye shi kace menene musulunci wallahi bai sai ba ta amsa addini ka tare mutane da yawa ko menene musulunci wallahi zai wahala ya ɗauki amsa ya ba ka jero musulmi ne kuma yana amsa sunan musulmi wani ka tambaye shi rukunan musulunci kayan a shiga ba menene musulunci ba bayan ba ka amsa wani ka tambaye shi rukunan musulunci bayan ya ba ka wani aka tambaye shi hukumar musulunci ya ce a sanya shi wajen saba'in da wani abu kasa ita ko nuna to wallahi mutane suna nan sun duwa da wasu wai kuma wannan mutum ya ta shi ya san kuɗin da ake ba Messi ya san komai ya yi waye ya yi waye ya san harkar siyasar duniya ya san kaza ya san kaza amma addinin musulunci ne sai sai kuma wa nabiyahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma bawa ya san annabin shi wanda Allah ya turo mishi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi wanda insha Allah ba ta da bayani akan wannan ababen guda uku zai yi mana malam kenan yanzu ya ba mu wannan ababen guda uku a jimilce dole ya an san su to me ya fara da asali na faru asali na biyu asali na uku insha Allah haka za mu gansu Allah ya taimaka Allah ya taimaka na'am sai ma da yake fa'ida ƙila laka man rabbuka wa kun rabbi Allahun labi rabbani wa rabba jami'al alami na bini amini wa huwa ma'abudi laita li ma'abudin siwahu والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم من سوى زي فاردا أصلي نهاري تنبيع تفاري كده غابت أصلي نهاري تنبيع تفاري ولا إتتي الأم إتتي ببت تنبيع إتتي أوعى a tambaya shi ne wane ne ubangiji kuma da ce fa'ida ƙila laka ya kai bawa idan aka ce da kai man rabbuka wane ne ubangiji ka man rabbuka wane ne ubangiji ka man rabbuka kalma ta rabbuka wane ne yana ɗaukar man rabbuka wa ya halicce ka man rabbuka wa yake arzika ka a duniya da lahira man rabbuka wa yake juya lamarinka wanda mutuwa da juya lamari na duniya ga baki da hannun shi man rabbuka wa ya cancanta ka bauta mishi saboda shi ya maka wa'annan ababen da suka gaba kaga wannan tambaya ce mai girman gaske wanda bai sa aqida ba ba ya iya wannan ba shi iya bada wanda bai san yana ganin cewa ana iya bautawa wani Allah tare da Allah ana iya roƙon wani Allah tare da Allah wanda yake ganin laya tana amfani laya ta hujja shi aljanni kaza ya amfane shi ba shi ya ba saboda ku muhammad tauhid ne wani afiyya tsariya guri ne na a same ka da tauhidi da kaɗai ta Allah a cikin abin da yake haƙƙin shi ku kaga amsar da aiki ake bada Allah ta yi sai malam ya baka amsa ya ce wa kun sai ka ce wai wannan amsa ce an gaya maka tambayar an gaya maka amsar sai ka yi aiki bai cin ka rike da amsar kuma ka yi aiki da abin da ta ya kama na aiki a cikin aiki na zuciya kudiri ko kuma aiki na baki faɗa a baki ko aiki na gangan jiki ka aikata kenan shi ne ake bukata a gare ka wannan shi zai maka amsar damar amsawa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da mu'mini wanda suka yi aiki da abin da ya kumta na addinin musulunci ko bil qawli sabita magana wanda yake tabbatacciya cewa la ilaha illallah fil hayati dunya a duniya lokacin da mutuwa ta zo musu wa fil akhirah da kuma a ranar lahira a lokacin da suke cikin kabari a kuma haka malamai suka mutu ɗaya da cikin masarar da malamai suka yi wala malaka fa kun sai ka ce ربي الله الذي ربان وربى جميع العالمين بنعمه كتير ربي الله ربي وبنجينا شيء الله المعبود بحق كلمة الله شيء العالم الأصلي للذات شيء أصل سونا نذات الله دون أسماء الله الحسنى bayan Allah shi yasa rantsuwa karin hari kan gaba wallahi wanda da yi mahaushi ya raina ita ce kan gaba domin rantsuwa ne da sunan da yake asali babban suna daga cikin sunayen Allah ba sannan kuma da rantsuwa da sauran sunayen Allah da kuma rantsuwa da sauran sifofin Allah maɗauke sarki daga cikin rantsuwa da alkur'ani to amma mutane ne su fassara wani akan wani amma ki kaɗe ne don haka kai da kai rantsuwa da Allah wannan rantsuwar da kai da Allah in ta ƙarya ce kai wallahi Allah ka kara ta yadda kake ganin alkur'ani kana tsoron zai Allah ka san kai rantsuwa da shi domin alkur'ani sifa ce daga cikin ruwan Allah Allah ce maka su kuma mutane gwagwarin su kowai an malamai suka tsora su akan wani kudi da hawa suke na'am ya halatta a yi rantsuwa da alƙur'an amma ka san da cewa idan ka yi rantsuwa da alƙur'ani ɗaya yake daga ce wallahi ɗaya ka yake ga daga ce na rantsi da Allah duk abin da kake ji ana cewa rantsuwa ta yaminin fajir take sababa mutum na rashin albarkar dukiya na rashin albarkar rayuwa na rashin albarka na azaba to tana samun ka da kowace rantsuwa inda ka yi ta da Allah rantsuwa da kai ta da wani Allah kuma wannan shirka ce wanda kuma inda magana take shin a iya ka Qur'ani a ce in ka yi kaza ba rantsuwa ba akan Qur'ani ko ba a iya sa ba wannan dubara ce ta malaman gargajiya a kan su tsoro da mutane da sarakan gargajiya a kan su tsoro da mutane ta su gaba wa za a almihim magana ce dai mai tsawo mai tsawo almihim dai muhalli shahid dai rantsuwa da alkur'ani rantsuwa ce da sifa daga cikin sifofin Allah kenan fa kun sai ka ce rabbi Allah rabbi ubangiji na shine Allah abun bauta da gaskiya شيني حسنا كلمة كثير الله المعبود أي المعبود بحقه وند أكي بوتا لكثير شيسا باب مشرك زي قلتوانا سنانا الله فجياسا وابنتش ko mushrikai na laraban da ba sa sa goma kansu wannan suna da suke al'ilah ko kuma al'amina ko makamanta haka amma su ɗauki sunan kaga al'aziz ya suka hudu al'uzza ta kuma yawon mukansko allata suka sanya musu lata uzza manat manat sun hudu shi daga manat lata wasu malamai suke cewa sun hudu shi daga allah ko kuma al'ila da makamantan haka amma su ɗauki sunan allahu ba sai sama na'am
sai aka koshe ɗan ƙarya yake a cikin me yake da suna a cikin ruɗin shi ƙarya yake ko aljani a ruɗin shi ya zo ya ce maka shine Allah ƙarya ne ya ita ni ne ubangijin ka kuma kamar ta haka. daga cikin kitar da ake bada ta eh, Sheikh Abdul Qadir Jailani wanda in abin kadiriya suke bin shi tare da cewa abin da aka nafarto daga gare shi yana saba abin da suke kan shi da suke dangana mishi ba ma shekan ya zo gurin shi yana cikin ibada sai ya ce mishi ni ne ubangijinka ana rabbuka ni ne ubangijinka to da ke abu khadir jilani malami ne ya yi karatu sai ya ce an tarwahu lalli la ilaha ghayruka kai ne allah wanda babu abin bauta da gaskiya ce shi sai ya shirya ce abu ya aka yi ka gane to mafi yawan ibn qayyim yake cewa mafi yawan waɗanda suke cewa waliyan nan sun ga Allah makamanta haka shedan ne yake zuwa ya musu ruɗi daman ga jayanci na rashin sanin aqida ga kuma shedan ya zo ruɗa su ko shi ke ne su amma da kayan karatun aqida ka san da akwai guraren da shedan shi kanshi tsoron makamin ne Allah ya taimaka kenan shine Allahu asalin shi al-ma'luhu ay al-ma'budu bi haqqi illa wanda ba a bauta da gaskiya ba a bauta ba a bauta wa komai da gaskiya sai shi kake bauta da gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil Allah shine gaskiya bauta shi ne gaskiya bautar wanda ba Allah ba ƙarya ce banza ne Allah ke Allah ba ke mana yake cewa ربي الله الذي رباني وندي يهلتين الذي رباني أي الذي خلقني وندي يهلتين kuma ba halitta ba kaɗai yake ɗauka amma wanda ita ce ma'ana ta kusa kenan rabbani ba halitta kaɗai yake ɗauka ba amma ita ce ma'ana ta kusa wanda ya halitte ne ya tarairayi al'amari na hannun girma na kama jiki domin arab ya an ciro shi ne daga tarbiya a tarbiya asalin tarbiya mutlaka Allah ka ɗaya ne shi ne halitta da arzikawa da lura da rayuwarka da lura da kai kawanka Allah ka ɗaya ne a tarbiyar mutlaka sai kuma a tarbiya a nisbiya tarbiya a wajen ilimi malami yana ba da tarbiya ta ilimi uwaye suna ba da tarbiya ta sanin rayuwa da ilimi na addini amma asalin kalma ta tarbiyya na halitta da annasha da lura da kai da arzuta Allah ka yake yi kenan allazi rabbani wanda ya halicce ni ya jibanci lamarina wa rabba jami alhalami kuma ya halicci dukkanin talikai dukkanin bayi kenan kalma ta talikai ana min da su bayi wanda ya halicci dukkanin bayi ya jibanci lamarinsu جميع العالمين العالمين ما زي ما بياننا لأجل ده العالمين جميعنا العالم العالم شيء باوا ده ده دكان بين الله جميعنا العالم العالمين جميعنا العالم دكان بين wanda Allah maɗaukin sarki ya halicce su wanda me yasa aka sanya musu na al'alam ko al'alamina saboda alama ce ta samuwar ubangijinsu babar halitta bawa an gina musu na suna al'ada saboda alama ce ta samuwar allah wafi kulli shayi lahu ayatun تدل على أنه أنه واحد أكون أبدا كسني da akwai ayar da take nuna cewa lalle Allah shi kaɗai ne shi kaɗai tantanta da abota mishi wanda shi ne wa rabba jami'a al'alamin wanda ya halarci dukkanin talikai bayi ni'amihi da ni'imar shi wanda ni'imomin Allah ba su da iyaka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku yi gajarga ni'imar Allah ba ku iya ƙirƙir ba su gaba ki da Allah yana yawa bayan shi ni'imomi da dama halittar ma asalin halittar ni'ima ce in Allah ya ga dama ya ce halittar ka da makamantan haka da nemomin Allah mabakin sarki ke yan bi ni'am ji ni'am jam'i ne na an-ni'ma jam'in kuma ya zamto an-ni'am wa huwa ma'budi ga babban manha wa huwa ma'budi shi nake bautawa wa huwa ma'budi shi ne abin bauta na shi nake bautawa ba na bautawa kowa sai shi Allah a barin asirin ce laisa ni ma'budun siwa ban ni da wani abin bauta sai Allah shi kaɗai duk wani abin da ba Allah ba ba ni bauta mishi Allah kaɗai yake bauta ma kaga hakikanin ma'anar la ilaha illallah laisa ni ma'budun siwahu ban ni da abin bauta wanda ba shi ba shi kaɗai yake bauta wala mala ya ce wadda ni dama mala ya ce maka sanin wa'annan dalilan wa'annan asallan guda uku da dalili dalili akan haka قوله تعالى وقال الله مؤكسي فالكتي ما لا يكامل دليل لنجا قوة يتنش يفارع ويشيشي الحمد لله رب العالمين أولا آية ذكر من نوعنا توحيدي دعقوس دعقوي توحيد نا الربوبية دعقوي توحيدي نا الألوهية دعقوي توحيدي نا الأسماء والصفات الحمد لله dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah markwakwakin sarki shi ne Allah ko al-mahmud bai haka rabbi da alami ya ubangijin talibai to tauhidi na hari tauhidin rububiyya kai kan kasan wannan zahiri rab ya ta zammanu asli rububiyya rab shine wanda ya halitti halittu kuma yake lura da lamarinsa arziki da rayawa sannan kuma hallo yake amsar ransu kuma sannan kuma hallo yake juya dukkan da lamarkansu shi ne arrabu haɓa sannan kuma hallo da akwai tauhidi na ubudiyya wadda shi ne allah a kalma ta allahu billahi allahu ai al-ma'budu bi haqqi tauhidi na asma wa sifat ma baya gabantowa khafi da akwai sunaye a cikin wannan aya da akwai kuma da sifofi wada sunaye kaga wada ne Allahu wada ar-rabb jin sifa kowace kowane suna na Allah maɗauki sarki tare da shi da akwai sifa wanda karatun da muka yi jiya wada kaga Allahu shine al-ma'budu daga cikin sifar Allah shi ne ma'abucin bauta shi kaɗai ake bauta wala sannan kuma wanda arab daga cikin sifofin Allah shi ne arubudiyya shi ya halitti ba yake jibinta zama wala kinan kaga ɗan mutum ya yi shirka a tauhidin ubudiyya ha ya san da ya yi shirka a tauhidi na asma wa sifa ɗan mutum ya yi shirka a tauhidi na uluhiyya ya san da ya shirka a tauhidin asma wa sifat ce sa wasu malamai suke gani cewa tauhidin asma wa sifat shine kan gaba saboda tauhidin asma wa sifat duka ya shi su waza waza wasu malamai su gani da ɗan mutum a harkon hara karatun tauhidi yake ya shagaltu da tauhidi na ubudiyya in ya yi nisa sai kuma ya shagaltu da tauhidi na al'asma wa sifat waza shi sana daga cikin kuskure bakka da linkaya a littafin karatu na aqida ka tashi ka sa aqidar wasatiyya wallahi baka zaka fita da tashwishi waza zaka shi fita da misali waza Allah ce maka na'am kenan alhamdulillah rabbil alamin to menene mahallin shahid din cewa Allah ubangiji na shine Allah wanda ya halitta ne ya halitta dukkanin talibai kuma hannu shi kaɗai cancanta bauta mishi kaga na aka ce Allah shi kaɗai cancanta bauta mishi ko ai al-ma'anu wa ma'lum bi haka rabbil alamin ubangijin talibai ni kuma ɗaya ne daga cikin talikan da ya halitta kaga kaga an samu dalilin ya fito karara kaga wa kullu ma siwa Allah alim alam dukkanin wanda ba Allah ba alam ne yani kamar ka ce cewa to alam innan suwa ne ne dan ba ya alƙa ba na cewa da kaza da kaza da kaza abin yawan gare shi wala ma kana farin al-i'dadi fa i'daduhu yani takmilu bila farin duk abin da ya huta daga ilge a tsaya ana ilga shi ana hudin shi ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya bai da fa'ida kawai a hudu ka'ida wani take hadin shi da baki da wa kulli ma su wallahi alamun dukkanin abin da ba Allah bane ba ubangiji ba daukakin sarki to alam ne bawa ne tariki ne na Allah ba sarki mama yanzu kaga an ka an an gama da hada khalqullah wannan haza taqawa ala kulli ma siwa Allah haza khalqullah taqawa ala kulli ma siwa Allah duk wani abin da ba shi bane ba Allah to halitta ce ta Allah madaukakin sarki Allah ke ba shi wani ce wa kullu ma siwa Allah nan siwa Allah za a ce saboda ma abin da yake zuwa bayan siwa zai zamto majrur ne ko alamun واضح اما انك تي عالم مثلا هذا اكو مثلا شي يسا بالقرما او وجن كراتو ده اكو مثلا والله kuma za ga mutane suna karanta haka Allah ke ga mutum ya zo ya zauna yana koyar da abu alhali larabci ma da akwai matsala shi kuma duk inda kai kuskure na larabci dole ne ka fassara ta yi sai ne in ya zanto fassara ce kake ka har da sai yanda aka fassara ma shi kuma wannan mutum yana iya manta in yi mai ya bai sai dai ya kwatance ba rada kuma ba shi yasa wallahi kowa ya koyi yadda ake karanta larabci hanyar da za ka iya gane yadda ake karanta larabci duk littafin da aka sa ba wai ma'anar ba kake ɗauka a gurin malam lokacin da malam yake karanta in ka rubuyi da akwai matsala a nan gaba ta watanni in ku littafin mai watanni ne za a yi wa kuskure da dama littafin da ake wa watanni wanda ku sa kwaya ce su tun da inji ne zai yi shi ko kuma in ba inji bane ba zai inda hannu za a yi gaugawa ne ake yi in ka taɓa zuwa ɗaukar kuɗi banki ka je ka ga yadda ake daddana ordinatar hankalin ba a ji cewa to in harkar limiro a iya yin haka su ma suna kuskure wannan kai to ina ga harkar rubutu da ilimi shi yasa kiyaye wallahi kiyaye mutum ya iya karanta larabci yadda yake duk wani abu yana zauwa bayan iya karanta larabci kenan hanyar da za ta taimaka maka wajen gane yaya ake karanta larabci shine lokacin da mala yake karatu yana karanta maka to ka dinga lura da yadda ake karantawa kuma ka yi kokari ko da kai kaɗai ka dinga karantawa in ka zo ta kalma da akwai matsala wajen musulunta wasance haɓa in ko taba'ad da akwai kuskure gyara haɓa saboda da tawafai da akwai kusakurai da dama a cikin su na bugu ba malamin ba ne bai ne kuskure ba a'a za ta ga kuma malamin ma ya yi kuskure wanda me yake suna babu littafin da yake masu ne sai alkur'an to mu fannanta wannan kuskuren da malam yayi kuskure ne wanda he malami a lokacin karatu zai bayyana shi ko to kuskure na tsaba wa'anda suke buga littafin manema kuɗi ne wannan iya kawai mutum ne ya iya kenan kaga akwai matsala idan dole mutum ya kiyaye shi yasa duk mutumin da zai dogara da kanshi wajen gane ilimi daga cikin littafin يشبع كدا وعلى ذلك لا تأخذ العلم عن الكتب kada ku amshi ilimi ga mutumin da yake kutubi ne da daga littafi yake ciro karatu shi kuskure ko kuma as-sufi wanda zai zai dauki mushaf al-qur'ani ya dinga karanta yana sauraron kasar da haka zai zo ya rike al-qur'ani sai ya zo ya koyar kaga wannan ma'ana ce wa da akwai matsala bayani to haka nafsu shi a shi yasa wani malami yake cewa a cikin wata abiyata yake cewa wanda shekh bakar abu zaid ya kawo su a cikin alif talibul ilm yake cewa am yadhunnu al-ghumra anna al-kutba tahdi أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيء فنلت عن الصراط المستقيم yake cewa an mai zanu al-humra al-humra shine wawa jani yana tunanin annal kutuba tahdi littafai suna shiryar da kai zuwa ga ilimi wa ma yadrin jahul yace wawa jahili bai san da cewa ba anna fiha a cikin littafai da akwai ghawamida hayyarat aqlal bayni da akwai wasu kalmomi wanda masu wahala suna rikitar da hankalin masu hankali suna rikitar da masu fahimta ya ce izarunta da ulumar da zai yi shekin zalanta an sirafin mustaqimu idan ka nemi ilimi ba tare da mahalami ba za ka bar hanya mai kyakkya ce sa mu yi kokari mu kiyaye wannan gari daukar ilimi albarka ne neman ilimi albarka ne duk wanda ka ga ya zo ya zauna yana ba da karatu ana cewa masha Allah inda zai zauna yana gano maka malaman da ya je ɗauki ilimi a gaban su wanda suka kama ba a samun ilimi a titi ko a kasa ko makamanta haka dole a yi kokari a ɗauki littafi daga farko zuwa ƙarshe a tafi da wannan ake samun ilimi kuma ilimi fa rabi a shi ɗaya ce shi ne albarkashi Allah Allah ce maka Allah ta alkhari kenan sai mu dawo kan dalili kenan ba da sai kama da dalili akan wannan matsala kaga alhamdulillah dukkanin yabo da godiya wanda take yi fassara da take jami'a shine alhamdu tana daukan as-sana'u da ash-shukr kalma ta alhamdu tana daukan as-sana'u da ash-shukr domin alhamdu a larabci yana daukan godiya dalilin Allah ya maka ni'ima ka gode mishi sannan kuma yana daukan as-sana ka yabe shi domin godiya a gare shi da shi sa fassara da za ta iya daukan jami'a akan wannan abu in ka zo ka ce dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗauki tarkiyai duk da wasu suna ganin za ka ce dukkanin yabo ya tabbata ga Allah ko kuma godiya ta tabbata ga Allah maɗauki tarki amma abin da ya fi dai kalmar ta ɗauki haka ibn qayyim a cikin nuniyar shi ya yi bayani akan wannan kalma ta alhamdu yake cewa a cikin nuniyar shi wanda nuniyar sama da baiti dubu bakwai mafi yawan abu ya yana magana ne akan aqida musamman ɓangaren asma wa sifa wanda yake cewa kuma da akwai wasu janna ya fiskanta yadda aljanna take da ya zo bayani akan mata hurin ayin da yan aljanna ya yi bayani akan su yadda ka san kana ganin su iri da iri ibn qayyim kenan littafi ne jami'a a wannan nuni na tashi أبيات من يوسف يكتب وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروض المدى الأكمال ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عدل ولا حسبان هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف بالإحسان ابن القيم كتب علم أوكسر شيء الحميد أبن يهود بوديك fa kullu hamdin wato duk wani yabo da godiya wanda zai afko shi ya cancanta awa an kana mafruda ko kuma ya cancanci a yi shi wajibi ne a yi shi a nan gaba wanda an riga an da wanda za a yi shi nan gaba magana azmani dukkanin zamani to Allah ka ɗaya cancanta duk wani yabo da godiya mutlakan Allah ne ya cancanta duk wani wanda za ka gode mishi akan ya maka kyautata maka ya baka wani abu to wane ne sababi na asalin Allah ne ya turo shi Allah mala alwuju da jami'ahu wa nadhirahu yabo da godiyar Allah ya cika dukkanin duniya min ghayri adin wala husbani ba tare da kididdigawa ba ko kuma lissani yabo da godiyar Allah shi yasa manzala ya ce afdalu du'a alhamdulillah mafi fadlan addu'a kada mace alhamdulillah alhamdulillah ruwa na daga cikin ababen da Allah ya sabbaba kiyaye ni'ima ga larabawa shi ne munan da kake ganin ya yawaita a tefi daga an wa mutum abu ko abin mamaki ya samu ko wani abu maɗiki sai ya zama da mutane na zagi ya ke ya fi ba gurin malamai ba wanda ke karatu wannan alhamdulillah babu matsala su ma dai ana samun mata- matsala wani lokaci ka ga yayi ɗan titi ko ka ji ya ce kan bala'i ko kaza ko ya kafo wani ashar in ya ga abun mamaki ko kuma an so yi ne hatsari ko kuma wani ya zo ya gitta mishi to amma su kuma suna da wani a wanda ba ma ya babu da su wannan يوم عبة الله الحمد لله سبحان الله الله أكبر ما شاء الله يا يويت أبا جنس wannan shi ne zai da maka magana ce la ya zai yi sami ta haka ban da ke yi duk da yaran su ne amma mu ma kuma su zo yaran mu yawa sai da yaran addini mu kenan mu yi kokari in ka ga abun mamaki subhanallah in ka ga abun yabo ko abun ni'ima ya samu alhamdulillah in ka ga wani abu ya burge ka masha Allah tabaraka Allah ha in abun al'ajabi abun mamaki ya faru Allahu akbar subhanallah wannan shine ladabi ba ka kanta mazaji ba ko ka kanta wani asha wannan shine babban musiba kaga zagi zunubi zai jawo maka ko shi kuma zikiri da ambatan Allah lana ne kara kenan mu yi kokari ya zanto a bakin wasa Allah sai maka shi ibn qayyim yace huwa ahluhu subhanahu wa bihamdihi Allah madauke sarki shine ma'abocin dukkanin yabo da ake a duniya duk wani yabo da ya kai wa Allah ne ya cancance shi wanda wa bihamdihi kullal mahamid wasfu bil ihsan da yaban shi ne dukkanin abin yabo yake tabbata sannan kuma wanda sifar shi ce alhamdu shi yasa yana daga cikin sunayen shi alhamid zaka ji ana cewa abdul hamid wanda Allah ya taimaka kuma wannan shine yin ta'aliki akan kalma ta alhamdu shi yasa malamai ke cewa suratul fatiha tana bayyana ta kowace aya ana iya hujjo mas'aloli da yawa daga cikin ayoyin ta kaga wannan aya ɗin ce ma da ya kawo mana hujja yadda muka fara karatun nan a ƙarƙashin alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya taimaka kaga babin aqida ma tauhidi ce gabaki ɗaya ya lafasa cikin wannan Allah ta Allah ta maka mana sai ke cewa sai kalma ta alhamdulillah kalma ta Allah lam din nan da ya shiga cikin sunan Allah lam ce ta al-istihqaq Allah ka iya cancanta wani lokaci lam tana zuwa lamun mulk ce malamin cuta tana zamtowa lamun mulk ce in abin da ya gabace ta a ainihin wani abu ne wanda ake iya taba kamar ka ce hazar kita bi mubara mulki ne nan saboda littafi abu ne yadda ana iya taba ko a ainihin ne ko hazar bai li yasa ha wada kiran kaza abu ne wanda ana iya taɓa mahsus ne aini dai kinan wannan lam ce ta mulk lam in istihqaq in ma'ana ce ta gabace ta kaga nan alhamdu ma'ana ce abu ne wanda baka iya taɓa kuka iya taɓa ah baka iya taɓa shi baka iya ganin shi wa in kana zaka iya saurara shi amma ba aini bane ba mahsus wanda zaka iya taɓa ko eh kenan wannan ya karanto lamun istishhaq za mu ga wa anna al-masajid lillah al-masajid na kaga masjid abu ne wanda ana iya taba shi lillah to lam inna lam ce ta mulk ko lam ce ta istishhaq ko ta khususiyya ta khususiyya tana da cikin istishhaq duka ta ɗaukar ma'ana amma a wannan fa'ida da muka gani za mu ce ta mulk mulkin Allah ne wannan shi ne asalin zahirin aya ko sannan kuma hallo da dilala za a iya hujjo cewa Allah ya ke ɓanta da abin da ake a ciki sannan kuma hallo Allah shi kaɗai cancanta a huta mashi wannan ta hanyar dilala da iltizam da tazmin amma asalin zahirin ayar mulk da ke nuna shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya gina masallaci ya ba mutane izini suna sallah wannan masallaci ya zama mulkin Allah ba mulkin shi ne ba in ya mutu ya rubuta a takarda ya huta shi da gano kai bai rubuta ba wajibi ne a wanda shi a gado in mutum ya raba gadon shi to wannan mutumin ya shiga cikin hurmin Allah ya buga mulkin Allah daga hannun shi ya ba wasu bayan Allah to zunubi zai ta ɗauka shi kuma wanda wanda ya riga ya gina masallacin da ya ba mutane izini na nan shi da aikin buta musu to kai da ka raba gadon wannan ko ku da kuka haɗu kuka raba gadon nan musiba a kanku wanda ya haya wai ta aiwa ƙasa hausa yau ma Allah wani ya manta da ga shi mutum ya gina masallaci kawai an ce an gama da shi kuma an tashi sai da gida a shi za a kai ba a gana akwai matsala shi kuma malamai suke cewa da akwai wak kala biyu alwak abinni da alwak sassare sauran auka wanda ba masallaci ba ana buƙatar sai kayan amma masallaci bai ya buƙatar sai kayan da ne sai dai in ƙofi gidanka ne ake sallah wannan amma ka gina masallaci ko ka zagaye shi da ɗan buraguna ka ba mutane dama su dinga sallah sai dai an kulle shi bai tun kaji yana ka kulle shi ka bar shi kuma karas wannan na magana take amma in ka ba mutane izini suna shigowa suna sallah ya zama mulkin Allah ba mulkin kamar Allah ya taimaka Allah san sai shukran jazakumullah khair kenan wannan shine ziyara da muka yi akan wannan ayar da ta riga ta gabata na sai malam a nan gaba kuma zai mana bayani to da wasu alamomi mutum yake gane ubangijin shi wadda kenan wata hanya zai bi wajen ta dabbori da gane allah da gane girman allah da matsayin allah malam yake cewa fa idza qila laka bima arafta rabbaka fa qul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-layl والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ملك سوى فإذا قيل لك إذا أكتمك بما عرفت ربك da me ka gane ubangijinka ko kuma bima a rasta rabbaka da me kake gane ubangijinka duk da fi'ili ne na mazi amma yana da ɗaukan mubare da an mubare yana da ɗaukan istikbali da ne kake iya gane ubangiji ko kuma da ne ka gane ubangiji ba ba idan aka tambaye ka da mene ne kake iya gane girman ubangiji matsayin ubangiji ka me kake kake kallo ka kara samun yaƙini da girmama Allah darajar Allah inda akwai ayoyi alamomin da kan iya kara maka imani hawa mana ce fa idza qila laka idza aka ce maka bima arafta rabbaka da me ka gane ubangiji ka kuma kake gane ubangijin ka fa kun he ka ce bi ayatihi da ayoyin shi al aya al ayat jam'i na aya al aya asalin ta al alama kenan da alamomin samuwar shi shine dukkanin halittun Allah alama ce da ayoyi na samuwar Allah dukkanin halittun Allah haura wa makhluqati da abin da ya halitta kenan duk abin da Allah ya halitta aya ce alama ce da suke nuna cewa da akwai Allah take nuna girman Allah da azma da Allah da karfin iko na Allah da karfin mulkin Allah wanda zai sa ka ji tsoron shi ka gane darajar shi gane matsayin shi ka kiyaye haƙƙin shi mana ya ce zai ba mu misali kenan shi ne wannan baitin da abul ataniya yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a kowane abu daga cikin ababen da Allah ya rika da akwai aya alamar da take nuna maka cewa Allah shi kadai cancanta a wuta shi ne abu da ataniya yake hudu daga cikin ɗaya daga cikin mawaka na larabawa wanda ya shahara da waka ta zuwa واضح شيء يكتب في كل شيء له آية تدل على أنه واحد كلام كتير بآياتي دعاوي ألام دسكيرون السامورة ألا لأرسل فيكم عنا ومخلوقاتي دعوى بل يهدفنا في ذي باك مثال ومن آياتنا ذكتكين آيو دسكيرون مك كرفي فيكم عنا تعالى سواء إن آيو ما هلتا عنا واضح وإن آيو هلتا عنا وإن بلارم أو يكتبون in ka ga kashin rako yana nuna cewa da akwai rakunan da ya wuce da wuri in ka ga kaza yana nuna cewa da akwai kaza shin samman nan da tauraron nan da kasar nan da suke a shi hudu ba ta nuna maka samuwar Allah ka wa kanka tambaya inda fi khalqi samawati wal ardi ayatin zuwa ƙarshen aya ayoyi ne alamomi ne na samuwar Allah Allah ya taimaka sai mala ya ce wa min ayati na daga cikin ayoyi alamomi na ƙarfin ƙudura ta Allah allai zuwan da shi yasa tun mumuni ko a ce mutum daga dare ya shigo tsoro yake mushriki ne ko mumuni in mumuni za a ga yana yin azkarin ko neman tsari Allah ya kare shi ko in dare ya shigo in ko mushriki ne sai yana tsoro in zai zauna a kofar a kofar gida a kofar ɗaki ya ce ga hawa kuɗin in za ta yi shara ta ce ga hawa kuɗin tsakar gida in za ta yi daka ta ce ga hawa ki kwalkwar daka in za ta zuza ruwan gani ta ce ga hawa kuɗin kenan kowa na tsoron dare to ka duba ka ga bawa ya shiga dare ya shiga cikin matsayi wahalalu na dare amma Allah ya kare shi kenan da akwai wanda ya halitta da ka duba ga yadda dare ke zuwa yayin duniya gaba kiɗa kuma daga lokacin da ya shi yayi a yayi da haske yanzu babu baturen da ya sai ce ai yanzu da rike wutar da sarki zai ko makamanta Allah ya maka kenan Allah ta zuwan dare wannan har da zuwan wani rana wanda rana tana mulazama ta annaha annahar shi ne wuni to in ya zo da haske yake zuwa na rana ke kaga duniya gaba ki ɗaya ta yayi wa yake yayewa yake kawo hasken wannan allah maɗaukin sarki wa shams da kuma rana wanda ita rana ana samun ta a wuni sai wani kamar da wata yadda yake haske ya haska duniya mutum yana nan nijar yana ganin shi yana saudiya yana ganin shi yana amerika yana ganin shi a ga wanda kin nuna cewa yadda halitta allah nan ana ganin ta a ko'ina to allah makwakwakin sarki ya yi da shi ya halice ta haka rana yadda rana take mutuwa da iri babu wanda yake cewa ban ganta ba ko da kuma wanda zai iya cewa ban gaba rana ya nuna ba shi yasa wani yake cewa فلا والله لا يصدق في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل باب أظن ذي إن جنت أقبلوا إن ne kwakwalwar ya kasa ganin rana sai an gwada mishi ya an nuna mishi dalilin samuwar rana to haka allah maɗaukin sarki cancanta abota mishi da hujjoji ƙara yadda ta ga rana take ƙara ba sai mana yake wa min makhlukati daga cikin ababen da Allah ɗauke sarki ya halitta as-samawati sab'a sammai guda bakwai wayannan samman guda bakwai da ƙarfin su inda Allah ya yusufu samawati wal arda an tazula da mu ƙarin bayanin haka Allah shi yake rike da sammai da kasai ya hana su siriya da haɗuwa inda kura take suna iya haɗuwa kafin wannan alama ce ta kudura da ƙarfin iko da Allah ɗauke sarki والأرضون سبع لكم قطع غدا بقي قطع يد سما تكي غدا بقي حقا تكي غدا بقي الله جيتا يكي لكي تكي غدا بقي فمن ما كم حقا ومن فيهن دا dukkanin wanda yake cikin samman nan guda bakwai da ƙasar nan guda bakwai da dukkanin wanda yake cikin su na halittu a kowace ƙasai guda bakwai da akwai halitta wannan sama ƙasar da muke sama ta duniya da akwai halitta ko da kuma kowace ƙasa da akwai halittun da suke rayuwa a cikinta haka sammai guda bakwai kowace sama da akwai halittun da suke rayuwa to halittu masu hankali ga baki ɗaya da wanda masu hankali duka sun shiga duka alama ɗauke su ke halittu haka wanda ka ɗaya zai nuna maka yawan halittun alama ɗauke su sannan kuma hannu ma bai da abin da ke tsakaninsu halittun da suke rayuwa ba a ƙasa ba ba kuma a sama ba tsakanin sama da ƙasa Allah ke maka Allah ta sai wannan shi ne kenan abin da malamin wani wanda da shi za ka yi istidlali ka yi tadabburi ka yi annaba ka gane ƙarfin ikon Allah da ƙarfin gudun Allah wama amma ba ana ne ba sanin Allah wanda yake wajibi da iya waɗanda ka ka sani a'a ta hanyar ilimi kuma abin da zai ƙara maka yaƙini da sabat shi ne ka kalli kudurorin Allah da halittar da Allah maɗaukin sarki da ayoyi na Allah maɗaukin sarki wannan shi ne da lallai abin da ya sa sannan kuma ƙarin bayani da dalilai a kan haka insha Allah ganin lokaci a darasi da zuwa insha Allah sai mu ci gaba wani lokaci ana so a yi karatun shafshaf kuma bayani sai ya ja haka ne karatu fadiyar ta karatu haka ne insha Allah wani lokaci kuma insha Allah sai mu samu dama mu ja da ne gurgurdan yanayin guri da bukatar da yake insha Allah na bayani Allah taimaka Allah ya kai abin da muka faɗi daidai الله تنسي بأن سورة المؤمنة وكان تسكول أن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك